الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayan haka yanguwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na tarihin manzon Allah annabi Muhammad bin Abdullah salawatullahi wa salamuhu alai wa ala alihi wa ashabihi ajma'in a cikin wannan littafi na ar-rahiqul maktum بحث في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام وأن فضيلة الشيخ ففي الرحمن المبارك فوري ربوتا رحمه الله تعالى karatun da muke a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na a sheik abubakar mahmud gumi rahimahullahu ta'ala da ke kasuwar kaji a birnin azare jihar bauchi najeriya a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya idan ba manta ba a darasinmu wanda ya gabata mun yi bayani dangane da irin wulakanci da ƙaƙƙanci da rashin mutunci da waɗansu suka nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin da ya fara karantarwa bi ma'ana ya fara kira zuwa ga addinin Allah subhanahu wa ta'ala babu irin cin mutunci da wulaƙancin da ba yi ma annabi ba amma waɗanda suka yi wa annabi haka ‘yan uwansa ne makwabtansa ne manyan mutane ne tunda kananan mutane ba su yi su tinkari annabi ba to su sun yi haka ne domin su hana ki karantar da shari'ar Allah ko aqida ta musulunci to amma da yake Allah tabaraka wata'ala ya riga ya kaddara duk irin gwagwarmayan da aka yi da fitintinun da aka kawo da challenge Allah ya riga ya yi alkawari zai ɗaukaka wannan addini li yuzhirahu ala addini kulli walau kariha alkafirun walau kariha almushrikun saboda haka walau kariha alkafirun wal mushrikun jami'a ko da kafirai da mushrikai kai adib wal munafiquna aidan ka hada ma hadda munafikai ko ma waye in Allah ta'ala ya riga ya kaddara zakara zai yi cara sai ya yi cara ko ana wasauka a gabansa a kansa haka hausawa su ce suka ce saboda haka duk wanda ya gane hausa ya gane magana to a yau a darasin maula hamsin da bakwai za mu tafi a darul arkam dama mun yi bayani akwai abubuwa guda biyu da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ga ya dace yayi amfani da su abu na farko ya keɓe wuri na musamman a ɓoye inda mutanensa za su ringa tattaruwa a farkon musulunci domin a koya musu ibada sannan kuma idan matsi ya yi matsi a birnin makka da wulakanci iri daban-daban to a ba da dama ma waɗansu su yi hijira su bar gari su koma wani wuri su ɗan zauna na wani lokaci ko za su huce waɗannan abubuwa guda biyu su ne za mu yi magana a kansu amma daga baya na lura wannan nuska da nake karantawa akwai waɗansu abubuwan da babu su a ciki a wata nuska za a samu ana ɗan samun bambancin bayani to yana da kyau idan mun bar wani paragraph wanda yake da yawa ko ba mu ambata ba wajen bayani da hausa to da ya kamata sai a gwada mana nuska din tunda ni ina amfani da nuskan wajen 1999 ne 1999 yau shekara 27 da buga wannan sannan akwai wata nuska wanda ita kuma 2003 ne kaga shekara uku kenan da suka wuce to a ka'ida kuma na ilimi academically aka lura da abin da aka buga shi da karshe akan wanda aka buga shi da farko-farko saboda na karshe an yi editing nasa yasa an aka rubuta littafi in aka sake bugawa kafin a sake bugawa mawallafin littafi zai dan yi gyare-gyare kun ga littafan da ake rubutawa wani zai karanta ya gano wani kuskure wanda mawallafin bai gane ba ko wani malaminsa ko wani babban malami ko wani manazarci a gefe zai iya gane cewa waje kaza an yi kuskure sai ya ankarar an riga an buga littafai kamar dubu goma ko fiye da haka kaga ba yadda za ka yi ka goge sai dai za a sake bugawa to sai a ce wato edition na kaza edited kaza akwai first edition akwai second edition akwai third edition ko fourth edition ko fifth edition har ya zuwa yawan yadda aka buga shi to idan aka zo wajen reference tunda dama rubutu in kana son ka samu tabbaci akwai abin da ake kira almasadir wal maraji to akan yi amfani da last edition ne wato bugu na ƙarshe don haka in ka sa bugu na biyu sai a ce maka akwai bugu na ƙarshe koma ka je ka sake dubawa saboda gyare-gyaren da aka yi to don haka wannan malami lokacin da ya rubuta wannan ya samu kyauta daga baya ya samu dama ya koma ma kasan saudiya gabalaya tun da rayuwa a kasan saudiya ba kamar rayuwa a najeriya ko nijar ba ne malami a saudiya yadda yake samun dama da tunani mai kyau ba za ka hada da najeriya ba tunda yanzu ba mamaki wannan jawabin da nake muku akwai jumlan da zan faɗa ni ban san ma na faɗa ba saboda me saboda cafane ya sa ni a gaba ban gama warwarewa ba eh amma su su cafane a wajen su kana maganar cafane ma za su ce maka wai me ya cafane su ba san menene cafane ba sai dai Allah ya yi su da amman ba masu ɗuri ba ne mu kuma matsalan mu akwai ɗuri don wani kayan abincin da mutum zai ci a breakfast ɗinsa in ka gani da wanda zai ci da rana da wanda zai ci da daddare wallahi dole ka ce duk wata sai an yi ya san shaddansa saboda tsaban ɗuri ko ba haka ba ne don abin da kai za ka ce a rana guda sai ka samu so a wata guda za su ce eh to ta ina shaddansu zai cika saboda haka su ba san wai nauyin cefane ba mutum zai aure yana maganan cefane biyu cefane bai dame shi ba ai balarabe yanzu ya aure ki yana tunanin ma rigiman da za a yi kafin a tabbatar masa da mata tunda akalla zai kashe haka miliyan biyar ko goma ko fiye da haka kwarai da gaske shi yasa an aka masa auren hadili kaga ya sake amma kai ka zo a sadakin dubu saba'in ana ta kokuwa da kai an baka matan ka zo ka ce ki tafi gidan ubanki eh idan da kudin da kashe ya fi haka wallahi ba za ka bala mata haka ba in wata in ta tafi gidansu haka za ta yi ta zama kuma kai ka zo kai ta neman aure ba za ka samu ba in balarabe ya kashe miliyan goma in ya sake matan zai auri wata to fa bai sa'a ba sai ya kashe miliyan sha biyar ko ashirin ko maganan ya sake matarsa ta farko wannan magana tana bin sa idan an zo sai an masa gargadi sai an masa gargadi kuma shi zai ta hasara idan yana sakewa to don haka su malamai a can suna samun nazuwa dalilin da yasa za ga malami idan ya bunƙasa a wancan lokaci da ba su da malamai da yawa sai su ɗauko shi gaba daya su ɗauki nauyinsa komai da komai da inda yake ginin ƙasa ne zai je shekara biyar ko shekara takwa idan ya gama shekara takwas ya dawo to hawan bene zai yi kafin ya dawo ma ya gina bene gidansa bene masallacinsa bene makarantarsa bene sannan kuma yana da kuliya a kawo in ya zo sai ta zuba karatu ba abin da ya dame shi to mu ma Allah ya ba mu arziki a Najeriya amma problem din Najeriya barayi sun yi yawa barayi sun yi yawa abinda zai baka mamaki wanda ya kai shekara saba'in ko tamanin maimakon ya yi hankali da ni ra'aitu awakai ba duniya ba tarattu ma ahwali ma akka da shekara saba'in ko tamanin amma duk da haka sai ka same shi mummunan barawo ne da shi ake haɗa kai a yi sata a satin miliyan biliyan yadda za a daɗe ba a gane ba ko shi ya sata ina zai kai ina zai kai Allah ya kyauta ana za da ya baki mun sake hanya bari mu dawo kan hanya darul arqam manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da shi da sahabbai matattaran su a gidan al-arqam bin abil arqam kanat hadhihi dar kun ga wannan gida da muke magana akai fi asli safa yana dab da dutsen safa ne a wancan lokaci amma yanzu ka je dutsen safa duk kewayen dutsen safa masallaci ne babu gida ko ɗaya illa alal ajiya a bisa dutsen ajiya don ajiya yana kusa da safa tsakaninsu da safa babu nisa sosai already su riga sun ware dutsen ajiya sun yi gine-gine nan limamansu da su wane ne suke zama ya sa masu kai hanya ta sama sai ga limami ya fito ko a rakoci sai ka rasa ta ina suka bi saboda suna da hanyoyinsu na musamman duk taurin kanka ba kai dan najeriya ba ko kai dan kwatano ne duk taurin kanka ba kai saka bi wajen ba don ba za su barka ba ma saboda security to limamansu da abin nan nasu su ne suke bin wajen to in ka je za ka yi wucewa ta kasa ka hangi benayen tun da upstairs ne da yawa ina jin hawa-hawa din zai kai ko takwas ko bakwai haka yana kan dutsen ajiya dutsen yana nan har yanzu dun ba su fafuke shi ba amma samansa sun yi gini to yana kyauta zaton nan ne kawai ginin da za mu ce gida wanda yake dab da lakin ka ba sai kuma wannan wakafi na Malik Abdulaziz wanda aka mayar da shi zaka ga shi ma yana kusa amma ya fi nisa da dutsen safa akan gine-ginen ajiya yasa duk cunkoson da aka yi a masallaci na makka idan lokacin sallah ya za ga lokaci na yi dab da liman da kowa ya kowa yana na ready za su tashi su yi sallah ba sa makara duk cunkoson da aka yi saboda suna da hanyoyinsu daban ba za su bar mutane su bi wajen ba ta sama mai yiwa zai shigo zai shigo ta can baya tunda kowa da gidansa ga ganin zai karaso kuma ya bi ta sama ya shiga masallaci sannan ya gangaro hanyarsu daban amma mu yanzu kaga aka yi cinkoso wani lokaci ka zo kana tsallakawa ma wani sai ce wane ne bai san ma liman ne yake so wai ya je ya ja sallah ba an tsallake shi me yasa aka tsallaka ki sai daga bayan ya gane limami ne ya ce don Allah ka yi haƙuri saboda tsabar rakin haƙuri wani lokaci kuma rakin tarbiyya yake kawo haka to don haka a wancan lokaci wannan gida na al'arkan bin abil arkan yana kusa da ainihin dutsen safa ba'ida an a'ayune a tugati wa majalisihim wato yana nesa ga barin idanun masu ɗagawa da masu ta'addanci a kan musulmi da wuraren zamansu. Faktara ha Rasulullahi sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam, annabi ya zaɓi wannan gida ne, da ya tamiya fiha bil musulmi na firra domin ya haɗu da musulmi a ɓoye. Wa ya tulo alaihim ayatillah ya karanta musu littafin Allah wa yuzakkihim ya yi musu wa'azi ya karantar da su don tsarkake su wa yu'allimuhum alkitaba wal hikima kuma ya sanar da su alqur'ani wal hikima da hadisai wannan ya yanko mana abin da ayoyi ne suka ambata na farko tilawatul qur'an a koya wa musulmi yadda ake tilawa wannan sawa'un yara ne ko manya tun da wancan lokaci yayin manya su suke musulunta za a koya musu tilawa na alkur'ani shine yatlu alaihim ayatina ko yatlu alaihim ayatika kamar yadda annabi Ibrahim ya yi addu'a shine tilawa to tilawa kuma na alkur'ani ana karantawa ne da tajwidi idan babu tajwidi to kaman ba yi tilawa ba shine tartili wa rattilil qur'ana tartila rattala yurattilu tartila shine karatu daki daki da ka'idodi shine yatlu alaihim na tilawa ina fata an fahimta sannan kuma anan ya ce wa yuzakihim wani lokaci wa zakihim yakan zo bayan wa yu'allimuhum alkitaba wal hikima ko ba haka bane to mu dauko wa yu'allimuhum alkitaba wal hikima yana karantar da su qur'ani da hadisai alhikima imam shafi'i rahimahullahu ta'ala ya ambata a cikin littafin saluhum wanda yana ɗaya daga cikin littafai na farko-farko a duniya waɗanda suka yi fassarar manufofi na ainihin shari'a saboda haka alhikima shine sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dama an kace qur'ani za a karanta qur'ani bayan an karanta qur'ani za a karanta ilimin qur'ani yasa tilawa daban ulumul qur'ani daban tilawa recitation in aka ce ulumul Qur'an sai a ce sciences ko kuma knowledge shi yasa ma wata aya take cewa afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha jam'u qaflin me yasa ba za su yi tadabburi ba tadabburi in za ka haddace sura baka san fassaranta ba to yana da wahala ka yi tadabburi sai dai ka yi a tsakanin harufa normally kuma tadabburi a tsakanin harufa bai cika yin tasiri ba saboda ko da kai lugawi ne bi ma'ana Allah ya baka ilimi na language kai linguistic kenan ko da kai lugawi ne idan ka ce za ka yi wata fassara saboda tasirin harufa ko kalmomi baka da ilimin fassara to za ka iya fadawa cikin kuskure. saboda haka a takaice abin da muke so mu bayyana annabi yana karantar da su qur'ani fassara kenan da bayanai sannan kuma yana hadawa da sunnoninsa a lokacin ana rubuta qur'ani amma hadisi ya hana rubuta saboda kada ya rikice da qur'ani sai da suka yi tamkini na qur'ani aka samu qur'ani fule sannan daga baya manzo Allah ya ce uktubu li abi sha na ba ku umarni ku rubuta abin da nake faɗa saboda manzo Allah ya yi bayani sai mutum ya ce ya rasulallah ka yi bayani da yawa ba zan iya riƙewa ba saboda haka ina bukata a taimake ni sai manzo Allah ya ce ku rubuta masa to a lokacin aka fara rubuta hadisai amma da da farko ayoyin Qur'ani ne tunda ba a saba ba shi yasa aka hana rubuta hadisai to wannan gida da manzon Allah ya zauna ya karantar da su tilawa ya karantar da su fassara ya haɗa musu da hadisai wa yuzakkihim sannan kuma ya tsarkake su wannan shine tahzibi wa yuzakkihim ga yadda za ku aikata ga yadda za ku aikata yasa ilimin tilawa babu ilimin addini shirme ne ilimin tilawa da na addini idan sun haɗu babu aiki a aikace shirme ne saboda mal ilmu illa al'amalu be to problem dinmu nowadays shi ne akwai karatun jirgi da yawa amma lokacin ka ɗauki malami ka sake a mizani to sai ka ga ya faɗi saboda me saboda ayyuka saboda halaye saboda mu'amala sai ka samu abin da yake faɗa daban abin da yake aikatawa daban alhali kullum yana karantawa lima taquluna ma la taf'alun kabura maktan inda Allah an taqulu ma la taf'alun duk inda aka ce ga makaranta don an karantar da mutane a rinka koya musu implementing din abin wayu zakihim din nan ko ya zo a farko ko ya zo a tsakiya ko ya zo a ƙarshe to ba ana nufin sai an tsarkake zuciya an tsarkake ayyuka sai an yi aiki da abin da aka sani to amma zai ka samu an ɗauki malami yana koyarwa a makaranta eh musamman makarantun gwamnati sai ka samu ɗan taka ne a islamiyya ma kan ɗauko alaran ma ɗan neman mata ko ba yin haka ya kamata a dubi tarbiyyarsa ya kamata a dubi tarbiyyarsa don ba haka ba zai koya musu ko kuma a samu alaran ma dan ƙarya ya na ga wasu sun yi dariya a samu alaran ma dan ƙarya kaga dole ya ɗora mutane akan ƙarya to Allah kyauta to shi yasa kawo mana waɗannan mun hada da tafsiri kenan liwadi al-muslimuna ibadatihim ko kuma ibadatahum wa amalahum saboda musulmi su bada ayyukan ibadansu da ayyukansu ba tare da matsala ba wa yatalaqaw ma anzalallahu ala rasuli kuma domin su karbi abinda Allah ya saukar ga manzonsa wa hum fi amnin wa salam suna cikin aminci da zaman lafiya amma babu zaman lafiya kun ga karatu ba zai yi ba yasa karatun boko a yanzu wallahi duk kame kame ne bayan rashin zaman lafiya ga yunwa ga fatara da yunwa ku dubi student a nan university nan galau lokacin da suka dawo a farkon semester za a gansu suna dan annuri bulbul amma ana sati shida ko bakwai ko takwas ko lokacin jarabawa sai gansu a gigice suke gaba daya har da yayan manya balle yayan talakawa wani sai kaga kokon nan ya bayyana masa to tsakani da Allah lokacin da ake jarabawa ya wuce ko ya kwana yana karatu in ya zo ba zai abin nan ba shi yasa da yawan su ba su iya cika booklet ni booklet ko sun kai ɗari sai na duba duka na kan bi ɗaya bayan ɗaya sai na duba saboda kar a samu mistake saboda na ga darussa iri daban-daban amma sai ga mutum ya ɗauko bayani kawai sai ya tike shi yasa inda za a tsaya maki tsakani da Allah wallahi ina fala muku yaran ku da yawa sai dai su ta kari oba suna sifil oba sai dai su sake maimai sai ta maimaitawa ko kuma kuna ta biyan kudaden registration kuna ganin hasara kuke yi saboda to ga rashin kwanciyar hankali ga rashin lafiya ga talauci kuma dama mutum yana fama da talauci ko akwai zaman lafiya inda akwai yunwa akwai abin da ba za ka iya ganewa ba da tunkirul ainu da ya akamta min ramadin wa yunkirul famu ta'mal ma'i min saqamin yaga fito a gigice kana ganin mutane biyu me yasa kake ganin su biyu saboda tsaban yunwa to kuma a ce za ka karanta shafi goma sha biyar ko ashirin ko talatin hana din wani sai ka haddace zai maka tambayoyi guda biyar ya ce amsa tiri abin nan kwashin walli ka amsa uku idan tiri credit ne a maka tambayoyi guda shida ko guda bakwai a ce ka amsa tambayoyi guda hudu saboda haka dalilin da ya sa tun da ana azabtar da sahabban da suka yi imani musamman masu rauni ya sa manzo Allah ya ce mu je gidan Darul Arkam a rinka bauta a boye kuma ana ilmantar da ku ana karantar da ku an shiga gidan sai a rufe to ko a yanzu ma balarabe zaka je ka samu ko da tsakar rana ne zaka je gidansa a rufe za ka gani kaman babu kowa balle da daddare su ba sa barin kofan gidajensu a wangale komai girman gidan za ka gida yana rufe daga waje ba za ka iya bulewa ba sai ya baka izini sai an baka izini to kaga irin wannan duk abin da ya ga dama zai iya a cikin gidansa yasa darul arkan ma haka ne rufewa yake duk wanda ya shiga sai ya rufe tun da an faɗa musu ga alamun yadda za a yi an yi haka ne saboda kar manya su gane in suka gane to gidan ma ba za su bari ba sai sun rusa abinda ake so a cimma ba za a cimma ba to shi yasa annabi ya fara wannan a boye kun ga karantarwa a boye kenan waliyat kula man yadkhulu fil islam kuma domin duk wanda zai shiga addinin Allah musulunci ya shiga wala ya'lamu bihi tugatu min ashabi satwati wan niqma ba tare da sanin masu dagawa ba daga cikin waɗanda suke da dam'a kuma suke azabtar da mutane wa mimma lam yakum yashqu fi eh ko kuma yushaqqu fi yana daga cikin abinda lam yakum yushaqqu fi ba za a yi shakka cikin sa ba أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للي منذ الله لو اجتمع بالمسلمين علنا دا يا تارد مسلمي أبيني ولا حاول المشركون دا مشركي سن قريب بكل ما عندهم من القسوة والغلظة da dukkan abin da suka samu dama na ainihin ƙeƙashewan zuciya da ƙarfi an yahulu bainahu wa baina ma yuridu su tsare annabi tsakaninsa da abin da yake so ya cimma min taskiyati nufusihim na tsarkake zukatan sahabbai wa min ta'limihim alkitaba wal hikma ko karantar da su qur'ani da sunnoni wa rubbama abda zalika ila musadamati alfariqain kuma ba mamaki hakan ya kai wato bangarori guda biyu su yi dambe su yi fada su yi fito na fito bal qad waqa zalika fi'lan an ce akwai lokacin da haka ya so ya faru وقد ذكر ابن إسحاق hakika ibnu isaqa ya ambata cikin littafinsa na tarihi an ashab rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kanu yajtami'una fi shi'ab sahaban annabi sun kasance suna taruwa a kwazazzabai suna buya wa yusalluna fiha sirran sai salla a boye fara'ahum nafarun min kufari qurai sai waɗansu mutane daga kafiran quraishawa suka gansu eh wasabbuhum wa qataluhum suka zazzage su suka yi fada da su aka yi doke doke fa daraba sa'd bin abi waqqas rajulan har aka samu sa'd bin abi waqqas ya ainihin daki wani da kifiya fa sala damuhu jinin sa ya zuba wa kana awwalu damin uhriqa fil islam wannan shine farkon jinin da aka zubar a musulunci shine jihadi na farko saboda haka an taba yin fala to saboda haka annabi ya ga ba za a cimma abin da ake so a cimma ba shi yasa ya ce ya je gidan darul arkan bin abil arkan a rinka buya a wajen kafin Allah ta'ala ya fitar da al'amarinsa yadda ba za a iya mayar da shi ba wannan yana gwada kowane abu gradually yake tafiya bit tadrij eh bit tadrij kaga yau ba za ka ce ka fara a halari yau ka zama babban malami ba yau yau ka shiga university ko bayan kwana biyu kana so ka zama farfesa karyanka kuma karyan babanka zan ba zai yi ba eh wai misali ne na kawo ba zai yi ba yau yau kawai yau yau ka fara trader kana son ka zamo miloniya ka zamo kai ma dan salalan azare ba akwai dangote ba kai kuma ka zamo dan salala misali a kuɗi eh yau yau ai ba zai yi ba kowane abu sai ka bi ki a hankali to musulunci ya karantar da mu wannan eh shi yasa ba a son ayi abu kwaf daya a rinka bi a hankali a hankali ya karantar da mu haka tunda qur'ani ma shekaru 23 aka saukar da alqur'ani Allah tabaraka wata'ala in ya ga dama ba zai saukar da Qur'ani lokaci guda ba zai saukar da Qur'ani lokaci guda mun karanta shubuhan da kafirai suka kawo a can baya dai irin amsar da Allah tabaraka wata'ala ya ba su kazalika linusabbita bihi qu'ada wa rattalnahu tartila wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu ala muqsim wa nazzalnahu tanzila saboda haka akwai hikima amma a taurata annabi Musa alaihi salam lokaci guda aka ba shi bayan azumin kwanaki arba'in aka ba shi a taura ya karbi a taura su kutum bayan ya karba da ya zo sai ya samu mutanensa ba a kan abin da ya bar su ba shi bai san lokacin da ya jefar da tauran ba ma bai san lokacin da ya jefar ba saboda ya ɗora su akan tauhidi su kuma sun sake hanya sai da ya dawo da su tukuna sannan ya waiwaya a taura ɗin wanda aka ce ya ci gaba da karantarwa saboda shi ya iya rubutu ya iya karatu kuma don an ba shi lokaci guda Allah tabaraka wa ta'ala ya san annabi Musa ya san yadda ya dora annabi Musa shi yasa ya ba shi a dungule yanzu idan mutum yana so ya haddace alkur'ani saboda tsaban kwanya yana da shekara goma sha biyar ko sha uku a sati dai zai yi haddacewa a cikin kwana uku za ka iya karanta kur'ani ka sauke kur'ani karatu ba a gurguje ba kenan a kwana uku amma a kwana uku za ka iya haddace shi eh ba zai yi bayi dole sai an biya hankali bayan ka haddace ma ga aiki wajen maimaita shi domin saboda yadda za ka fahimce shi yadda ya kamata wannan kenan don haka abu dai da sannu-sannu maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana samun ci gaba duk da haka ana samun ci gaba a musulunci wa ma'alumun kuma abu ne sananne annal musadama lalle fito na fito da fada lau ta'addada da an samu irin wannan da yawa wa talat kuma abin yayi yawa a ce ga inda musulmi suke taruwa a fili kafirai su ce ba su yadda ba ai ta faɗa to la'abdat ila tadmiril muslimin wa ibadatihim da hakan zai kai ga murkushe musulmi da daidaita su saboda me saboda sarkin yawa ya fi sarkin karfi balle ma a lokacin ba su da karfi wa kana min al-hikma saboda haka yana daga cikin hikima na Allah subhanahu wa ta'ala asirriya ya kace a fara abu a boye ayi sirri wal iktifa a buya fakana ammatu sahaba saboda haka da yawa daga cikin sahabbai a wancan lokaci yakuna ko yakuna islamahum suna boye musuluncin su wa ibadatahum suna boye ibadan su wacce ma wacce ma ahum da tarurrukan su a boye suke yi an ce Abubakar bin Abi Quhafa saboda shi yana da dama wani lokaci yakan yi karatun Qur'ani saboda shi yana da zuciya mai rauni wajen karatun Kur'ani kafin ya gama sai ya yi kuka. To a wancan lokaci in aka koya masa Kur'ani, in annabi ya koya masa, in ya zo gida yana yi, garin yana yi a hankali yakan daga muryarsa. To tun da shi yana da kobo ba kowa ne yake taba ki ba, shi yana da kuɗi ba kowa ne yake taba ki ba, amma abin da ya dame su shine ne. lokacin da ya zo yana ɗaga murya sai makwabta suna ji sai ga yara ƙanana da mata sai su shigo suna sauraron karatun saboda haka da makwabtansa suka gane sai suka masa gargaɗi suka ce gaskiya za mu ɗauki mataki a kanka suka haɗa kai gaba ɗayansu shi lokacin da yake bayyanawa ma baya sani shi yasa ake son abu ka yi shi domin Allah lokacin da ka zo za ka yi abu don Allah don wani abu ya fito ba tare da ka sani ba to Allah tabaraka wa ta'ala ba zai kama ka ba ko da abin ya koma riya ne a wajen waɗansu to kai ba da niyyar haka kai ba illa ma zahara minha kuma duk wanda zai zo dama yana karatu wani lokaci ba mamakin muryan ka za ta dagu har ka ga mutum yana dan wani lawai lawai ko da yake an ce asalin lawai-lawai mawaka ne aka san suna yi a zamanin jahiliya shi yasa aka ce ana karanta Kur'ani ba a son ana lawai-lawai amma wannan ba dalili bane akwai tasirin abu dole in ba ka motsa jikinka ba to abin daskarewa zai ba za ka ji daɗi ba lokacin da ka zo ka fara karatu kana gum to in an jima za ka fara wani haka za ka fara wani haka ba laifi ba ne ba laifi ba ne tunda babu nassin da ya haramta haka amma da aka ce ai mawaka ne suke yin haka ke sa mai shiri ne ya ce a kafna ala amdahihi nastasibuha wa la tadzuka al-agsani ma taratibuha naqulu wa qafalat wa qama qatibuha tatawalat al-amdahu law kana tibuha walau annaha la tanqadi lastaqallati eh wadon ana yi ana yi kawai shikenan zai ga mutum kawai yana wani lawai wai muna yabon annabi muna rausayawa kamar yadda rassuna na bishiya idan iska tana kadawa suke rausayawa yace daidai kenan to haka an zaya an ji yabon annabi ana rausayawa yasa za ga masu buga kirji da masu tsalle suna yin haka masallan farillan sun da kai zaka ba su maki zero zaka ba su to me haka yi me haka yi abinda yake farilla baka kiyaye ba sai abinda ba farilla ba eh na'am to don haka abubakar bin abi kuhafa shi yana bayyanawa suka zo suka taru suka ce ba su yadda ba ya ce to ai babu yadda zai yi ba yadda ya iya ne da matsi ya yi matsi akwai lokacin da ya bar gari har ya fita bayan gari sai wani bawan Allah ya hadu da shi ya ce ina za ka je ya kai abubakar ya ce zan tafi inda zan bauta wa Allah ne makwabtana sun takura ni ita makwabtanka kuma ya ce ku manyan mutane ne irin ku ba a koranku da gari saboda kuna da amfani ana kiran wannan ibnu daginna ya ce ba zai yi ba kaga kaddarawan Allah sai ya ce masa ya ce mu koma tunda shi ma babban mutum ne ana girmama shi a kabilansa ya ce ya za a yi kana da daraja da martaba ya ce mu koma tun da shi bai sanya abubuwa suke ba ya san ne abubakar yana tare da abokinsa suna sabon addini amma su ba masu gulma ne da za su je suna bincike waya abubuwa yake ba ya ce mu koma sai da suka koma ya je ɗakin makka sai ya ce ku shaida abubakar zai fita ya je ya bauta ma ubangijinsa zai bar gari na hana ki barin gari ya dawo gida ku shaida duk wanda ya taba ki to tamkar ya taba ni ne ku kyale ki yayi ibadan sa aka ce ibnu dagin na yayi magana fa yace saboda haka Abubakar ka je gida su a wajen wato kaman a yanzu ne ka je ka shigo gari sai ka je gidan rediyo ka ba da sanarwa to duk wanda ya je ɗakin kaba ya faɗi abin nan ya faɗi magana to labari zai wazu to amma matsalan ita ce abubakar bin abi kuhafa lokacin da ya zo yana bayyana karatu shi ba zai iya bai sani ba to bayan kwana ɗaya biyu uku sai ya koma normal su kuma mata da yara suna son su ji suna allah allah za su zo su taru su kuma mazajensu suna faɗa da annabi a can gefe ba sa son matansu da 'ya'yansu su karbi addinin allah shine suka ce gaskiya mu bayyana wannan ne ba abin nan ba mu bukata sai ta to ai shi kuma ya riga ya saba ba zai bari ba shine suka koma wajen ibnu dagilla suka ce masa to fa kaji kaji abin da yake faruwa ya ce a to ai ni na dauka ya bari haka ce a bai bari ba daman suna Allah Allah a samu wannan gaba amma dai ya dawo ya yi kwanaki shine ibnu dagilla ya zo ya samu abubakar ya ce to ya ce kaga mutanenka sun zo sun same ni sun barka saboda na yi magana to you have two options kana da zaɓi ko ka bar wannan ko ni in janye sai abu bakar bin abi ko hafa ya ce to ai dama lokacin da kai kace za ka yi ni ban ce maka ka yi ba saboda wannan ayyukan ibada ne ba zan iya bari ba zai ce to na janye amma ni ba zan cutar da kai ba na janye kariyar da na bayar na janye shi ne ya sanar cewa ya janye amma daga nan kuma sai aka ce ma a yi hijira zuwa habasha kamar yadda za mu gani insha Allah ta'ala saboda haka a wancan lokacin musulmi suka bayyana duka murkushe su za a yi tun daga manya ma ana fama da su amma rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma kun ga annabi fa kana yajharu bid da'wa annabi yana bayyana da'awa wal ibada yana bayyana ibada baina zaharanayil mushrikin a tsakanin mushrikai saboda me saboda ki akwai abin da ya taka amma kun san da yaje da'ifa ma ya dawo mutanen da'ifa suka koro annabi da ya zo shiga garin makka gagarar shiga yayi saboda sun turo yan iska suka ce tunda ya tafi da da'ifa ma sun karbe shi da mun huta amma yanzu ya dawo sai aka tura irin yan iska kamar yadda yan siyasa suke yi eh ya sa ran tashin kiyama tambayoyin da Allah zai muku suna da yawa suka ce annabi ba zai shigo makka ba kuma a lokacin fa ya je neman mafaka ne a fa'ifa za mu samu bayani a shekara ta goma da annabci haka ce ba zai shigo maka ba shine mutane bin ali ya ce annabi ya shigo bijiwari addinin ba ɗaya ba ne amma ya ce haɓa ya ce wannan dattijo ɗan dattijo tun da yana addinin sa ko ba ku ɗauka ba ku abin nan ba wanda ya sai hana shigo garin nan yana ya ɗebi yaranta ya ce annabi ya shigo ya shigo ya zo ɗakin ƙaba ya ce na shigo da shi kuma zai ci gaba da zama tun da anan aka haife ki da iyayensa da duk wanda ya taba ki ba zan bar ki ba ai mun fada lokacin da aka yi yakin badar a shekara ta biyu bayan hijira aka kashe kafirai wajen saba'in da wani abu aka jefa su a ainihin kalib jumana kalibu badrin wata tsohuwar rijiya a badar maza Allah bayan ya je ya tsaya ya yi magana ya dawo ya ga wanda suke da wuri mutum saba'in da wani abu ga manya-manyan mutane shine ce Allah sarki inda wane yana da rai bi ma'ana wanda ya taimaka masa ya shigo maka ya ce da yana da rai ya mun magana dukan ku saba'in da wani abu sake ku zanyin ce ku da biya domin kaga inda alfarma tsakani da Allah yake amma ba kana kanin gwamna ko kanin shugaban karamar hukuma ko kanin wani minista kai kadai za a maka sauran mutane ba za a musu ba alhali ministan da kake yi har bare ba domin yawan su ba ma da ba za a baka ministan ko gwamnan ba to shi yasa problem in family and friend yake da hatsari ba yadda za a baka shugabanci a sai danginka ne kawai yanzu tsakani da Allah ko wajen zaɓe danginka ne kawai za su zaɓe ka a danginka ma ka wanda ba zai zaɓe ka ba kowa yana da haƙƙi mun ga manzo Allah ya ce da wancan mutumi zai mun magana ya nemi alfarma saboda mutuncin da ya mun da albarkacin abin da ya mun do zan sake ku gaba daya saboda ki annabi dama an ce masa tun farko wala tamnun tastaksir kar ka yi abu kana neman a biya ka amma ki annabi in ka masa abu na alheri ko kyauta to sai ya nemi wata rana ya biya ka ai abdullahi bin ubay bin salul ya taba ba da kyauta ma baffan annabi na tufafi saboda yana da girma aka rasa rigan da zai masa sai da shugaban munafikai ya dauka ya baki yasa da shugaban munafikai ya mutu da ɗansa ya zo ya roka sai annabi ya ce ga tufafi na a sanya masa aka sanya masa ya ce ina son ka je kai masa sallah ya ce ba damuwa ya je yi masa sallah ina son a sashi a cikin kabari kana wajen maza Allah ya ce babu damuwa bayan ya gama amma kafin ya je sayyidina Umar ya tsaya duk abin da sayyidina Umar ya hana sai da annabi ya yi amma bayan ya gama sai kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to ga doka kar ka sake sallah ma wani kar ka sake tsayawa kabarin sa kar ka sake masa addu'a kar ka sake kaza da kaza da kaza amma me yasa annabi ya ɗauki rigarsa ya bayar saboda me saboda an yi ma baffansa albarkacinsa shi yasa manzon Allah ya biya kuma yace wannan tufa da aka baki ba zai wadatar da shi komai ba daga azaban Allah subhanahu wataala komai dangantakanka da annabi in dai baka yi imani ba to wannan fa imani ya zama maka to karere akwai matsala yasa ba ma son mutum ya ta proud cewa shi yana son annabi da baki kawai yana kaunan annabi da baki kawai kai misali mahaddacin qur'ani ne da baki kawai kai mai ilimin addini ne da baki kawai sannan kuma aiki ya bambanta ba zai yi ba ba zai zama karbabbe a wajen Allah subhanahu wataala ba wannan kenan sannan fakana yajharu bid da'awa annabi yakan bayyana da'awa wal ibada sannan yakan bayyana ibada bai na zaharanai almushiriki na tsakanin mushirikai amma duk da haka akwai mushirikin da yake bin annabi idan ya yi magana ce karya ne wane ne eh mun karanta abu abu laha ai mun karanta a can baya zazin nan da abu laha wanda yake dab da annabi shi ya sa ma a ruwayan wata mata tana ba da ruwaya wata ruwaya ana ba da labari suka ce lokacin da annabi yake bin mutane yana mutu wa'azi sai suka ce akwai wani ya ma dai am sorry zan faɗi kamar yadda ruwayan take da abin nan akwai wani mai harare garke bai da daɗi yana bin annabi da wannan ne ma malamai suka ce ake abu lahab yana harare garki tunda sun faɗi sifansa amma harare garkin ba illa ba ne ɗabi'unsa ne illa a dama haka ne matar annabi safiya radiyallahu anha safiya ai gajera ce da wata kishiyar ta ce ja daga nan gajera kawai za ka samu wani gajere ɗan da haka kamar ka wawwanka masa mari amma inda za ka binci inda za ka binci kiyar ka rutsa ko ne ne eh kawai suna abin nan ja daga nan kawai maza Allah ce wannan ba daidai ba ne ba daidai ba ne saboda aka ba a aibanta mutum da irin wannan na kun ga tarihi kenan dama ana karanta tarihi ana fitar da darussa ba wai kawai aji ne a aji annashuwa ba ko kuma aji alhini shike nan ba za a dauki darasi ba yana tafiya tare da darussa na'am to sai mala yace me la yusrifuhu an zalika shay ba abin da yake juyar da annabi gabanin karantarwa ai tunda Allah ya riga ya ce fasda bima tumar to ba abin da zai zai yi kwana da shi ko kake shi za a yi sai yayi don idan bai yi ba fama ballakta risalata ka'idan kenan to dole ya fala tunda Allah ya ce wallahu ya muka minan nasi Allah ya riga ya yaba da maza a kashe annabi ba sai ya sauke nauyin da Allah ya dora masa eh annabi ba zai mutu ba sai idan ya sauke nauyin da Allah ya dora masa to kuma hakan abin da ya faru kenan ba a kashe shi ba Allah ta'ala ya karbi ransa a lokacin da ya ga dama duk da kasancewa manzo Allah bai tsufa da yawa ba amma dai ya riga ya sauke nauyi tunda ya zo hajjatul wada ya ce ala hal ballagtu shikenan waɗansu daga nan sai suka sha jinin jikinsu mai yawa ba zai dade ba kuma ku lura mafiya yawa sarakuna da dama da suka yi jihadi suka yi wahala suka tabbatar da shari'a da musulunci ba su daɗe suka ci moriyan wannan wanda suka biyo bayan su ne suka ci moriya kuma suka lalata duk wanda yake karanta tarihi sawa'un umayyad dynasty eh daula banu umayya ko daula abbasiyya ko daula usmaniyya wata manyan fiya hatta daula Faudawiyya ta Najeriya jihadin Sheikh Usman bin Faudiya duk wanda suka yi jihadin suka ka wahala suka tabbatar da tuta da shari'a su ba su more rayuwan ba sai waɗanda suka biyo bayan su ne suka more kuma suka lalata Allah ya kyauta amma kun san irin wannan karatu ba a yi a fada a fito tsagoro kwalo-kwalo a fada ba za a fada ba muka zo zai yayi sama sama sai a wuce amma tun da muna bayan fage ne yanzu za Allah ce bake mu eh na walakin kana ya ce ma al muslimina sirran lalle annabi yana taruwa da musulmi a boye a darul arqam bin abil arqam nazara li salihihim wa salihil islam wannan idan aka yi dubi ga abin da ya zama musu maslaha da kuma maslaha ga musulunci to amma haka za a yi ta tafiya ana ɓuya a gidan darul arkan bin abil arkan kuma mutane suna shiga musulunci ɗaya bayan ɗaya kafin su zo suna shiga afuwaja in ana samun karuwa ɗaya bayan ɗaya dole wani lokaci waje zai kafa to ya za a yi shine aka samu alhijira al'ula ila alhabasha ga hijira ta farko zuwa kasan habasha kanat bidayatu al-itida'at fi awatir lalle waɗannan ta'addancin da muka yi ta karantawa da aka yi akan sahabbai ya kasance a wajen tsakiya tsakiya a awakir sanatin rabi'a min annubuwa ko kuma a karshen shekara hudu da annabci ne wasu malamai kuma suna ganin shekara biyar wajen zuwa tsakiyar shekara biyar da annabci ne tsakiyar shekara biyar da annabci musulmi suka yi ta shan wahala saboda haka fada azza'ifa wanda abin ya fara kaɗan kaɗan sun malamtazal ta shtaddu sannan sai azaba ba ta gushe ba tana tsananta yauman fa yauman wa shaharan fa shahara wuni bayan wuni wata bayan wata maimakon a rinka samun sassauci sai azabtar wanda ta ƙure da fitina iri daban-daban na manyan makka ya dami musulmi ɗaiɗaikunsu da jama'ansu hatta ta faƙama sai a wasaita sanatil khamisa har abin ya tsananta ta faƙama wato ya kai matuƙa a wajen tsakiyar shekara ta biyar da annabci a lura kusa yanzu muna magana fa da annabci ne fa ba da hijira ba don sai mun je madina ne za mu fara maganan da hijira da annabci lokacin annabci yana da shekaru biyar kacal a duniya ko manzancin annabi na da shekara hudu ko biyar kacal a duniya wa naba bihim al-maqam fi makka zama a makka ya gagare su wa akazu yufaqiruna fi hila sai ya kasance sun fara tunani wajen dabara tunjihim min hadha al-azab al-alim wanda zai kubutar da su daga azabtarwa mai raɗaɗi na ƙuraikawa. Wafi hadhihi dhuruf a wannan yanayi ne nazala suratu zumar Allah ta'ala ya saukar da aya a cikin suratu zumar tushiru ila ittikhadhi sabilil hijra wanda take ikara cewa kawai a kama hanyar hijira gashi Allah ya ambata amma indirectly wato ilinu kuma tana sanarwa bi anna ardallah cewa kasan Allah laysat bidayyika kasar Allah wato ba a takure take ba sai ce lillazina asanu fi hadhihi dunya hasana ko da yake ya tsallake farkon da yake mahallu kashi da ya dauko mana eh ce kul ya ibadil ladina amanu ka ce musu ya ku bayina waɗanda suka yi imani ittaqullah ku ji tsoron Allah lillazina asanu fi hadhihi dunya hasana eh wannan lillazina ahsanul husna nan kuma lillazina ahsanu fi hadhihi dunya hasana wancan din ma ina jin da ya karatun da muka yi da wal ya ibadi akwai ya ibadi ina jin an hada su guda biyar ne cikin qur'ani ko eh a ma guda biyar ne ko inda kamar ulumul qur'an muke yi sai mu abin nan guda biyar ne a cikin qur'ani yadda suka zo da kwatankwacin haka lillazina asanu lalle ga waɗanda suka kyautata suka yi imani fi hadhihi dunya a wannan duniya hasana suna da sakamako mai kyau Allah ba zai bar su ba yasa in dai kana kyautatawa duk wahalan da kake ciki karka damu wa ardullahi wasi'a kasan Allah tana da fadi yanzu an hana ka zama a hazare in ka je Kano sai a koro ka eh ai za ka je Kano ma ba wanda ya san ka je idan ka gagara zama a yayu sai ka kama hanya ka tafi maiduguri to ya san ma ka je maiduguri ai babu wanda zai sani ko kuma ina ne ko ina ne aka takura ka to ka sani ardullahi wasi'a kasan Allah tana da faɗi kuma latarali mafiya yawa ko kuɗi ko mukami ko martaba ko ƙima mutum sai ya bar garinsu ya tafi wani waje ke samuwa saboda an garinku ne wani ya san ka yare na ka wani ya san baban ka yare na ka wance ta san mahaifiyarka ta rena ku haka yake tafiya yasa ko karatu ne in ka tafi wani gari kamar da hankali ya fi a garinku zai wahala ka tara malaman musulunci da ake ba da tarihin su ka tab gaba daya daman na gaba gaba wanda ake ce babu inda ya je kai ne imam malik bin ala saboda yana birnin madina amma a lokacin birnin madina ai nan ne hekwata ta musulunci saboda me tunda nan manzon allah ya zauna shekara goma yana karantar da addini akwai sahabbai da yawa ba inda ya je amma ya a nan birnin madina yakan je ya dauki karatu a can ya dauki karatu a can ya dauki karatu a nan amma sauran za ka samu malami ya je kaza ya ɗauki karatu ya je bagada ya je sham ya je yaman ya je hijazi ya zauna makka ya je ta'if ga madina to sai ka ga iliminsa ya zama abin tsoro to kaga ko neman kuɗi ne yanzu zai yi wahala yanzu yadda ka yi ritaya din nan a ce an baka garatutinka ka zo ka buɗe shago ka ce za ka buɗe shago a ƙofar gidanka ba za ka iya ba ka san masu baki ma kawai za su kasara ka to amma an a wani gari ne ka je wani ya zo ya ci maka baki ai ma ba zai ma fara ba a garin ku ba za ka iya yawo da abin tireda kana ce kana kada kararrawa kana ce a zo a saya ba amma a wani gari za ka je ka yi daga kada kararrawa sai ka zo kuma a ce ka sai mota kana yawo da ita daga nan kuma a karkashin ƙasa ka sai fili a garinku ka gina ɗaki ka sai motocin haya suna nan ajiye ka yi kaza rana ɗaka za ka dawo sai a samu kana da kuɗi da yawa sai ka samu fadawa su kuma masu neman banza man taraka ba ce suddan fago jahilu Allah ya kyauta to kaga su na gida za mu su nasu yashe ne kawai yashewa suke yi na'am wa ardullahi wasi'a kasan Allah tana da fadi innama kuma abin sani kawai yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab masu hakuri ana cika musu ladan su ba tare da kididdiga ba eh hakuri dole sai an danna zuciya to an kawo wannan aya amma abin da malamai da yawa suke magana shine a daidai lokacin aka sanar da annabi suratul kafi aka ce karanta masa akwai in ka ɗauko suratul kafi ayoyi ɗari da wani abu kana karantawa to za a ga darasi ne yana gwada ka yi yawo a bayan ƙasa ka ɗauki darasi in an takura ka inda kake ka je wani waje za ka samu me za ka samu walwala na farko aka ba da labarin asabul kafi sannan na biyu aka ba da labarin alkhaidar da annabi musa lokacin da annabi musa ya zo karantar da mutane ya ga sun taru haka da yawa suka ji wa'azi wa'azi ya shige su sai wani ya ce ya annabin allah ya ce a duniyan na akwai wanda ya fi ka ilimi kuwa ya ce babu shikenan sai da ya koma gida sai allah tabaraka wa ta'ala ya ce bayan ya ya nazu kenan ko sai da koma gida sai Allah ta'ala ya ce akwai wani bawan ma majma'ul baharaini huwa a'lamu minka ya fi ka ilimi amma yanzu ba ana son a faɗa maka bane a baka labari ba a'a a aikace ma ka je ka nemi ilimi a wajensa annabi Musa alaihi salam yana ɗaya daga cikin ulul azmi minar rusuli mujizozin da ya baki suna da yawa yadda Allah ya ta ambatonsa a cikin alkur'ani saboda darajarsa ne kuma annabi ne manzo amma ka tura ki zuwa wajen wanda a wannan bangare bai kai shi daraja ba ma ya fi shi ilimi ta wani bangare ya ce to daga nan sai ka jinin jikinsa tun da umarnin Allah ne ya gane cewa amsan da ya bayar akwai gyara a ciki amma bari a gyara masa aikace Allah ka dauki wani yaronka shi ne ya ɗauki wani yaronsa malamai a wajen kwamen suna ba da shawara suka ce kaga irin wannan in za ka ɗauki yaron kar ka ɗauki don tsaye gumi warai da gaske kar ka yadda ka ɗauki don tsaye gumi ka ɗauki wanda yan kace masa yi zai yi bari zai bari ya sa ya ɗauki yaronsa guda ɗaya ya ce mu je bai ma tambayi ki me za mu je ba zo ka raka ni kawai amma ga kifi nan babban alama kenan me yasa Allah ya gwada masa alama od alama alaman da ya kama maki kifi ne soyayye yace inda wannan kifi ya bata nan zaka samu malami saboda malamin ba ba wanda za a gane shi bane malamai kashi biyu ne akwai waɗanda suka shahara akwai waɗanda ba su shahara ba waɗanda suka shahara ba ki yake gwada sun fi kusanci zuwa ga Allah wa kalla sun makalla ba haka bane shahara daban kusanci da Allah daban amma ga alama kun ga ai babban alama ce saboda bai taba tsammani za a samu haka ba haka ba da yaron ta kifi ya rike eh in ka jana yaro fa ba yaro karami bane fa yawwa yusha inda wasu suna ce shi ma annabi ne yace zo mu tafi bayan sun tafi suka je suka yi ta wahala suka sha wahala suna neman ina ne majma'ul bahrain din ma sun gagara ganewa sun je sun sauka a wajen amma ba san wajen bane yi kuma yaro yana gani kamar bacci ko menene kifi kawai sai ya sulale ya gangara kawai ya shiga ruwa to ka faɗa mana sai Allah bai sanar bai tunatar da shi ba sai bai faɗa ba to kama tafiya yace mu tura gaba ko za mu samu wannan bawan Allah saboda babu cin abinci yana Allah Allah ya haɗu da bawan Allah zai da suka je ba su haɗu da bawan Allah ba zai ce kai laqad laqina min safarina hadha nasaba an-nasab shine at-ta'ab wahala ce kai yanzu kam dauko mana kifin nan mu ce yanzu kan wallahi mun wahala wato itne yana nufin muna neman gudunmawan Allah mu yanzu mun gama dabaran mu tunda ba mu haɗu da ki ba shikenan dauko mana kifi yace a a ara'aita iz awaina ila sakra fa inni nasitu al-huta wa ma ansanihu illa shaytanu an azkura fattakaza sabilahu fil bahri ajaba aya wancan ne yace taraba ana ba mu labari amma anan yana ba da labari yace ajaba abin fa ya baki mamaki amma ya kasa bala yace ai da muka tattaru a wajen wani dan dutse haka yace ina ganin kifin ya sulale shi ga ruwa yace wallahi ke dan neman taddabi ban fala ba amma ina ganin ya shiga yace abin mamaki kawai kifi ya sulale ya shiga yace a zalika ma kunna nabghi yace abin da muke nema kenan dai nabghi ne asali nabgi ya ce abin da muke nema kenan sai maganan a ce abinci da gajiya sai aka manta fartadda ala atharihima fa fa fa shine suka koma suna bi ya ce to kar mu kauce mu bi wanda nake son na haɗu da shi yana wajen kuma sai da suka koma aka ce yana haɗuwa da shi ya ce an bani labarinka musa ɗan imrana ya ce marhaba suka gaisa ya ce to kai almajiri na yi gaba a to in malam ya je daukan karatu sai ya je da almajirinsa komi ana ba da malam karatu almajiri yana ji ba man a dawo ya nemi maka ganganci a wani waje eh ya ce masa koma tun da ban ba da shi ake yi ba kun ga ya bar mutanensa ya fita ya samu darussa Allah ya kai shi wani matsayi babba amma duk da haka Allah ta'ala ya ce ka yi riba ka koma shi ne ya hadu da shi ya ce na san kai annabin Allah ne kai manzon Allah ne na sani amma ka sani akwai ilimin da Allah ya baka ni bai bani ba kun ga ya koya masa abu ya ce kuma akwai ilimin da Allah ya bani kai bai baka ba ya ce amma zo mu je in gwada maka abin da kai Allah bai baka ba tun da shi ba a ce masa je wajen annabin Musa ba amma an ce annabin Musa dole ya je ya same shi ce to zo mu je amma dai duk abin da ya faru ka bari sai na maka magana ya kafa masa doka da farko dokan da annabin Musa bai kiyaye ba sai da aka yi abubuwa guda uku shi yasa lokacin da ya tambaye shi akan abu na uku ya ce kai ya ce haza firaku baini eh ya ce rabuwan mu kenan shine manzo Allah ce Allah sarki yace shi kuwa annabi Musa ya yi gaggawa da bai amsa ba da mun samu labaran abubuwa na gaibi da yawa a dalilin wannan bawan Allah amma da yace nan ne rabuwan mu yace anan abin nan ka dauki darussan da zaka dauka wato yayi laushi kenan tunda yayi laushi zai koma wajen mutanensa to da ne bayan annabi Musa da Alkidar sewa Zulkarnain shi ma wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya baki dama abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh